أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد yan wa salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko muka da wannan makaranta mai albarka domin mu karanta darasi na addinin musulunci kullum ta makaranta mai albarka domin duk wurin da za a ambaci la ambaci manzon Allah to shine wuri mai albarka to muna haduwa ba dan kuma illa don darussa na addinin musulunci da dai gwargwado musamman irin wannan rana ta asabar da muke karatu a cikin wato hadisi na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan littafi mu da malik a yau za mu yi karatu kan abin da ya shafi alwala da dama muna cikin kitabi ne na tsarki jami'ul wudu wannan kamar zai taro ne wato kauci ko babi wanda zai taro abubuwa matsaloli daban-daban da falaloli akan alwala yace hadathani yahya an malikin yahya ya zanta da daga malikin an sha'an bin urwata da wani malamin suna sha'an dan urwa an abi daga baban wato urwata dan zubairu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambaye manzon Allah an ittabati yaya ake darki ne ne idan mutum ya je bayan gida ko ya je bawadi yaya zai yi ya darki faqala sai maki ana ce awala aidu adukum salasata ajarin shi ɗayan ku ba zai samu duwar wasu guda uku bane to shine abin darkin wato sarkin ruwa dai yana nan amma sarkin da ya fi ƙarfi ga ɗana miji sarkin dutse ne ko dutse ko abin da ya kama da dutse wanda za a share a kaɗe a goge na ƙarshe ya fito sarka ba komai a cikin zato shi ake kira sarki an gane wannan ko yawwa sai daga baya can ma akan mutanen kuba da a da suka ta bi mutanen masallacin kuba to a nan ne sai aka fi haɗa ɗarkin ruwa amma da ɗarkin ruwa na mata ɗarkin dutse ko wani abu shi kuma ɗarkin maza yawwa wannan kenan to mai mu ta zari yace a haɗa su shi yafi kamar yadda yanzu ka kula yawanci haka muke sai mun sa mun share ko da bayan gida ne in an share kuma sai a sa ruwa sai a wanke to shine abun da yafi haka ake yi amma dai an hana ɗebi ruwa ko a fara shi akan kashi ko kan fitari da makamantan su dai to amma haka ma dai malamai sun ce ai amma dai ba shi ne sarkin da yake jirar kuma garanti ba to ka ta irin wannan gogewar ne ma yake sallallahu alaihi wasallam wadan nuna wata mu'jiza ya ki dan Mas'ud da ya raka shi na tafiya cikin tawaga tsayawa annabi dan tsaya da dan Mas'ud don ya masa hidima jama'a suka wuce suka bar manzo Allah dan Mas'ud kuma sahara ne daga nisa ana hangen mutum annabi ce dan musu ka je ka kira bishiyar can kace ka zo in ji manzon Allah amma Saudi ya ce bishiyar ki zo in ji manzon Allah ta zo ta faɗi gaban manzon Allah ta kewaye shi ya ce kira watan kwarkuri baya ya yi samu wata bishiyar can nesa ba ake an gota ya ce ki zo in ji manzon Allah tugo kanta ta zo zama rubuta ma da shirin ya yi ta suka rufe manzon Allah yi abin da ya yi saboda matsayi na manzon Allah to kaga da wannan shine mujiza Allah ba zai yi in ba mujiza ko to wannan kin to ya kawo annabi dutse guda uku don ya sarki da ka je da ake wa hadathani al malikin ya zanta daga malikin an ala ibn abdurrahman daga wani suna ala dan abdurrahman ana bi shi daga babansa ana bi hore daga abi horera anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja illa maqbara annabi ya fita makabarta fa kala da ya iso sai ya ce assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiquna wadit anni qad ra'aytu ikwanana abin da annabi faɗa kenan da annabi ya je makabarta sai ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku gidan mutane muminai wa ina mu ma da muke nan doron ƙasa insha Allah Allah ya so bikum lahi kuna za mu rike ku muna zuwa eh za mu iso ku muna zuwa mu man Allah ya yarda in ji manzon Allah yace waditu amani ina so mana ani da man a ce ni din nan kar ra'ayi yake wani na a ce na ga yan uwan mu wani da muke son ganin manzon Allah haka manzon Allah ke son ganin mu ai ni ba ta son ganin manzon Allah ina ma a ce ya ga mu sallallahu alaihi wasallam mm to kaga wannan kenan shi da awarwar annabi ke cewa duk mutumin da ya farin ciki da mu ya murna da mu in ji annabi ce mu muna murna da shi muna farin ciki da shi to da annabi yace yana buri yana so ina ma ya gan mu ya ga ƴan uwa yake kaga da mu yake su kuma da bai faƙa suka ce ya rasulullahi alan na yake wa nika ba mu ne ƴan uwanka ba ke neman wasu ganin wasu ƴan uwanka da ban ya rasu da ba mu ne ƴan uwanka ba kala bare ce ba ku bane bai ce bale ba sai ce bal da ce bale tu da sun sai ce bal ba ku bane an tun ashabi ku sa baina ne da ku sa baina ne wa ikhwanu na dan uwan mu alil lam yatu ba'du sune mutanen da ba su zo ba tukun yanzu ba da tukun eh yanzu tukun ba su zo ba lokacin da ake magana ai ba a je mu ba to ba mu zo ba sallallahu alaihi wasallam yi annabi ce wa ana faraduhum ni ne mai riga su zuwa alhauri in tsaya akan taukin alkautara don su zo su tadda ni a gurin eh fa qalu ya sabai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kai wata arihu man ya ci ba daka ko da mutum da zai yadda da mu aiki ba yanzu ai ya yadda ko suka ce manzo Allah sai ya za ka yi ka san man ya ci ba daka wanda zai zo a bayan ka min ummatika daga al'ummar ka kun da mu ne ko qala sai yace ara ya dai ga mai ba labari su ya kaga law kana da rajulin da wani mutum zai zama yana da khailun doki kurrun muhajjalatu mai fari biyar kuma fari cikakken fari wato mai farin goshi da fararen sa shi na gurrun muhajjalatu da zai zama mutum yana da doki mai irin wannan fari biyar din sai ya kai liyan dokomin buhumin ya shiga cikin dawaki baƙaƙe baƙaƙe irin wato baƙaƙen da ko dugo-dugo na fari ba ba jin dulun suke wannan doki mai fari biyar sai ya tsuga da gudu ya shiga cikin dawaki baƙaƙe irin tattun nan wacce mai yi zai gane nasa don mai soshin zai gane nasa ya ce musu ala ya a rufe kai lahu shi ne doki mai fari biyar na ba ya gane ba ya gane dokin da ba قالوا بلى يا رسول الله كذا زي قال ناس يا رسول الله إن ناس قليل قال في من قال جتوا فإنهم يأتون يوم القيامة وهكا لما دارا زورن قيامة غر محجلين ده فريدة تذكر كباك أنت على ولاني هذا مو ده أنا إن كان ولي هذا هو سواء إن كان to ga yin nan doki ne fari biyar din kenan to shi dokin ne ba su fari farin gaji ne a wannan wurare ga guda biyar nada kaifa mai baka bai to alwala na'am alwala na'am kaga da yake wannan jami'ul wulu'i ne wannan duk abin da yake da dangane da alwala an faɗe shi a babin kaga sai aka kawo mana wannan hadisin a cikin wannan babin a sani kar ayi wasa da alwala wata alama ce ta shi da annabi ya gane kai kana cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana fadu ma Allah haul zan riga zuwa kogin alkawar an ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala yi zaɗan rijalu an hauli za a kore wasu mutanen daga barin tafki na kama zalibu irin ralu kamar da ake koran rakumin da ya bata don mutanen farko mutanen annabi hudu mutanen zaluhu mutanen musa mutanen iza ba za a da kowa ya zo sha ba don tafkin na annabi muhammadu saboda haka sai na sa mutanen nisa annabi ce unadihim ina ta kiran mutane ga abu da annabi ya rika faɗa ala halummu ala halummu in ya rika ala halumma ala halumma din nan sai a ta taruwa a ta taruwa a ta taruwa ala halumma ala halumma a ta taruwa to idan aka zo aka kore waɗansu mutanen kuma a cikin haka haila ya kuma an yi tacewa tacewa kenan sai ce ya aka yi fa yuqalu ta innahum qad baddalu ba'daka duk wanda mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an tattare da farko mutum farko ba zo ba sai mutu mutun ba ai a ware an ware wasu daki an yi bayar annabi ya tambaya mala'iku suka ce wannan innahum qad baddalu ba'daka sun canza hanya ne addinin suka canza sun bar hanyar annabi a bayan annabi saboda haka za a koye su ba ku da sai yanzu ji annabi fatu kan fatu kan fatu kan to ai nisa da su ai nisa da su ai nisa da su kun ga wannan abin tsoro ga mun tawo cikin abun dadi to kun abun tsoro kuma ya dubu a ciki saboda haka a kiyaye da duk abin da za a yi ba son rai kake yi ko ganin damar ka ka ringa tambaya ya annabi yayi ya nuna ma magana ga annabi annabin duniya ido ba sa ka koyan larabci ba sahabi ma wani da abin wallahi bai san sunan da bankar mu da aka da Allah bai bakin ba zai dai tambayi annabi ya za a aika ce a zahir zai kawai kama wannan iya larabci ko iya hada baki da makamantan zurfa wannan ne kamar mutum ya zama tajiri ne ba dole ba amma dai a rasan na kashewa ko da Allah an ba ko ko za a rayu a ji daɗi to da me za mu ci abinci da me za mu ci sutura dole a ɗan samu ɗan kima ku to haka a cikin addini dole a ɗan samu ɗan ilimi kima wanda ko da ba kai ka karanta ba a ce kai ka tambaya ga yadda zan yi kaza ga yadda zan yi kaza ya zauna lafiya wa da sani al malikin ya zanta daga malikin an sha mun uro daga sha mun uro da ana bi daga babansa an humrana daga humrana maula usman ibn affan shi humrana baran usman dan affan ne an usman ibn affan jalasa wata ran usman dan affan ya zauna ana da maka'ida kan dakali waje al-mu'adhdhin ladan yazo fa adana hu bi salah ya sanar da lokacin sallah yayi bi salatil asr to sallar asr ta zo wada ajma'i sai na wato a kawo ruwa sai a kawo ruwa wada wada sai Allah kuma kala sai ce wallahi na ran da Allah law haddatha lakum hadithan zan ga muku wani zantan law la'annahu fi kitabillahi ba dan ma zantan hadisin yana cikin qur'ani ba ma haddatu kumu da ban zanta ku ba da ban faɗa ba kuma kala sai Usman yace da mi ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji maki Allah yana cewa ma min imrin ba wani mutum ya tawaddau da zai alwala wai wudinu wudu'ahu ya kyautata alwalansa da zama alwala mai kyau yayi da yadda ake kuma ya sallu salata sannan ya sallati sallah illa guhul umma bayna bayna salati ukra ba shi an goge masa an gafarta masa zulumin da ya aikata tsakanin wannan sallar da wata sallah hatta ya salli ya har ya sallace kala ya haya kala maliku ya haya ya ce maliki ya ce urahu ina tsammanin sa yuridu yana nufin hadhihi al-aya wannan aya ce yake nufi yake amma tsammanin sa ba ai a ta ji aqimu salata ka da sallah tarafayin nahari gefe biyun yini farkon yini da karshen sa wa zulfa min al-layl da cikin dare magarba da isha kenan inna hasanati domin kyawawa yuzhibuna sayyi'ati na tafiyar da munana dalika zikra wannan wa'azi ne da zaki ga masu azarguwa ko kuma an bato ga masu ambato wa hadathani al-malikin ya zanta daga malikin an zaid ibn aslam daga zaid ibn aslama ana da ibn yasa daga dawo dan yasari an abdullahi sunabi daga wani mutum abdullahi sunabi yace ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ma shi Allah yace idza tawalla al-abd abdul mu'min in bawa mu'mini yayi alwala fata marmara ya kurkurar baki ya zubar da ruwa karajitul kadaya min fihi kurakurai duk za su fita daga bakin duk abun da aka yi zunubai da yawa na gefen baki da ka tofar ruwan kurkur bakin nan to ka tofar da an gafarta eh an gafarta to saboda haka kula da kurkur baki za ga shi kurkur baki ma kar ka sa ruwan ya cika bakin ya ci karfin bakin yanda bakin ba zai iya matsa shi ya kara ba in ga haka baka kurkur ruwa ba baka kurkura ba kar ka sa ruwan ya yi kadan ainu ya dan ka matsa shi ko ba zai kara ba ba kurkura ba in baka iya ba ta ta koya maka yadda ake kurkura ba in mace na wanke wa ɗanta idanu in da ɗuwar ruwa cikin bakin da shi kurkura kurkura in bari yaro ya dan motsa ruwan bari kurkura to matar ga mata ta ya motsa ruwa ya kara haka kurkura baki dan kai kuma annabi ne da kurkura ka kara kai da ba da ba da kai eh abi ba to sai a kula wannan shine kurkura baki a zuwa ruwa a baki in mun mara azumi zuba da yawa mai azumi zuba kima da wakar yayi kadan kar kuma iya yadda ba zai motsu ba a motsa shi ya ƙara to shine wannan wai da ta tsara in bawa ya fato ruwa kaga an shi ka sha fashe ko kara ya tilaka daya kurakurai sun fida in ji manzon Allah min anafi daga hancinta ya fashe ya zuba da amma in ya sheka ruwa ya fashe aka ce bayan da mutum ne mutum ɗebo ruwa ga da bi yake ba sai ka ce yan mata in ya haka in ya gaji to kuma sai sun zana hannunsa to inda za ya kalli za ka fashi ko me ka fashi me ka fashi kai da aka je ka zuba ruwa hannunka na dama ka lankwasa a gani a cikin gurbin tafin hannunka nan kai haka da shi a hannunka gaza ya shiga to sai ka fashi wannan tura shi suna ne fado shi suna ne kun wannan sunan ba da samu ba duk suna jin ba samu ba babu shi kan ba fashin kenan wannan ko duk sunan wannan Allah Qur'ani ko an ta an ta alwala a wajen suka an za a wanke hannu a kurkura baki a sheka ruwa a baki a wanke a wanke fuska an ji wannan Allah wannan sunan wannan Allah kenan to kaga daga cikin amfanin kurkura baki ai da wa kasan barna baki faɗi da amma ko da kibin hango na amma baki aji nan ne yana da san da ba saka shi ba to amma galibin kula kure dai wanda ba su shafi hakkin wani ba da an kuka ruwa a alwala na an zuba to an zuba da ku in an sheka ruwa a hanci da an fati an fati na na hanci kuma fa idan an ga sanar wajen hahu shi mai alwala idan ya wanke fuskarsa in ji manzon Allah kharajat laqada min wajhihi kurakurai za su daga fuskar don akwai abubuwa na kalle-kalle da muke dan dube-dube ko? Kuma bai ne? Hata ta soja min daji alfariki, alfari a yanayi. Haka shi ta wato za su fita ne ta karkashin fata ido. Ta nan zurban za su zile, in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, kadan mai alwala ya wanke hukunsa. sai ga shi yanzu ba mu san fuskar ba ma alwala saboda karancin tambaya alwalan nan ta zo da farilla bakwai katal fa take gasar mutane ba tambaya ba da in ka tambayi farilla da sai ba duka ne nan ma to ai shekara bakwai an gaba an wuce kuɗi me ka ga shekara talatin ko fi ko ba a sani ba to Allah malam a ai kuskure yanzu ka ga wani ne in ji alwala shi ka fi nan gaban yake fakewa to da Allah nan ba sai gaba ne eh iya muke da yara aiki yara ta daga bani sai wanke gaban nan da dama za ga mutum Allah sai wanke gaban nan to ina laula shirka tana da iyaka an ba ka da sanko daga yadda gashin kai ya fara tsira zuwa ƙarshen haɓa in baka da gemu irin ka hakan nan to iya inda haɓa ta tsaya nan ya tsaya idan kuma kana da gemu to iya inda gemun ya tsaya nan firgar ta tsaya faɗin da kuma daga wannan kunne zuwa wannan kunne shi ne faɗinta. Har ana bar ba da labarin faɗin firka wani mala'ika. Yadda faɗin firka mala'ika zai kai tsunzi shekara dubu yana gudu. Eh da kunne wannan ma wannan firka wannan firka zaki da kuna. Eh inda zai tsuntsun ya sauka a nan in an ba shi dama tsuntsun kai ya mutu kai ya gaji ya ta gudu za a samu shekara dubu sun yi zona. To wannan an gama firka ne kuma. To ka duba. Ido na doya gaya. ya yi gangan jiki kuma ya kare ya Allah akwai bayi da da Allah da halitta yake ni da sha'anin Allah ana gano shi da imani ba da hankali ba to in dai da hankali za ka gwada wannan tsakanin sama da sama duka annabi ya je ya dawo ya ce tsakanin kowace sama da sama ta ce shekara ɗari biyar ne kawai rufin ita ce shekara ɗari biyar ne ka kowace sama ta ta tashi a rubu ɗaya to ka ga kenan da da sama mata wuce wannan mala'ikan ba yadda abun yake amma yanzu ka za ka iya ganewa sai za ka ga mutum a waya kace wani ne to da kai shi fadi to amma ka ganya ta kace wani ne to ka ga wannan tilka tsawon ta daga inda gashi ya tsiro zuwa haba fa inda daga kunne zuwa kunne to sai matsalolinta ka ga wani yana da gurguru a rantinsa to a tabbatar da ruwa da hannu sun taba kar ya zama jikewa suka yi da ruwa hannu bai shiga gurbi gurbin ba in hannu bai taɓa gurbi gurbin ba ka ga ba a tuttuɗa ba kenan an ce wa dalku dalku da nukul wadahi duk sulkar sai an tuda ta duk inda aka rage ko da bai wuce faɗin gaji ba sunansa lama wanda ya bar lama a gurbin farilla bai da alwala bai da sallah saboda haka wannan gurgurun dole ko ina sai an tabbata hannu ya taba kuma ruwa ya taba inda bai ji ruwa ba lam'a ne inda ya ji ruwa amma ba a taba ba tunda ba ya da dalili ba shi ma lam'a ne alwan tawazi daga nan in an samu nan to akwai gurin ido na in ne haka to hannu na fa ba a taba nan gurin ba a taba nan din nan nan ba a taba nan kawai tibi gubin yana ciki to wajibi sai ya zo sun biyo shi har gurbin sa balle ma yi da idan ka wuya ba na kada ba kada ka sani ciki ne ba to don sai an bi shi a tabbatar an tattaba ba sai ka bude don ka ba ido na rufe da inda yake duk wajen ne a tabbatar an tabo wannan kenan sannan bayan wannan akwai wannan eh wannan dan abun nan zaran nan kaga wannan in ne haka kwanta a yake ba a taba shi ba duk abin da ake haka to ba a taba shi sai an taba shi musamman shi aka yi ne aka taba amma dai da haka aka yi sai kwanta aka hannu zai wuce ba a taba wannan ba don nan ya fi tudu shi ya kada da ka dinna da tare za su yi kasa to shi bai bai tabba zai jike tun da ruwa kan kona zai iya taba amma ba ya tabuwa da hannu to ba tura shi ba yana daga cikin jumlar fiska don haka ita lama ba ta da kadan ko kurbunan allura ne to shi ke ya bar lama to ya bata lama ba ta yi idan ka taba wani an wuce nan to sai nan katin bakin wuta idan ya riga cikin bakin nan ne baki in na kulle da wala ai ya rufe bakin sa ya rufe bakin sa to baki na rufe to nan fiska ne shi nan fiska ne ai na rufe baki nan fiska ne in ne da haka shi ba ma tabuwa sai an taɓa shi a cikin tabbatar ta shi ka taɓa in ba ka balla ma'a ne ya warga da alwala in an wuce nan akwai nan kuma eh kasan lebe da ai haka dai wannan shi zo da zo rufe wannan shi zo rufe rufe yake da an danno haka wannan ne yake rufe nan to nan din ba ka kuwa sai an taɓo shi nasa in ba taɓo shi nasa ba lamarin alwala ba sai mai gemu a warwaɗe kuma gemu ba zo haɗu ba to shi ma ƙasan gemun da an taɓo shi nu ba su haɗu ba to in sun haɗu ba ba ruwan ƙarfi sa wajen wanka ne to wannan shi ne in ka wanke fuskar ka da wanke ba irin wannan to duk zunuba sai zo su je su da nuka su su yi a ƙasa to an gwada ku kaga wannan kenan don ma ga kai wani mun yi maka barambara ma ina aure da wannan lamarin barke lisan sa ba ina daga sallah azuba a kai da azab da aka ji maka azab da zaka buga sallah wala ba kowa zai sallar da ta kai lisan na sallah ba don ba za ma ka yaga ne a zafar da ba sai cinye sallah to ana bin ka sauran baki kuma to ina magana kuma to an ji wannan ko ta annabi ya ce da aka sallah dai in ya wanke hannayensa kharajat lakala ya kurakure za su fita min yadayhi daga hannayensa hatta ta kai har fita min da alfarihi ay alfari yadayhi ta gargajin farkin hannaye ta nan zaman za su kaji ba za ka sallar rajulai in ya wanke sawayen ka fara aiki ko in ya wanke sawayensa kuma kharajat lakala ya kurakure nan ma za su fita min rajulai ta sawayensa akan maganan hannu akwai yana wuri guda biyu nan da nan annabi ya ce wailu lil aqabi wanda ya bar lama nan zai sa duka a lahira a jiya annabi da nan da dunduliya da jijiyar sa wajen agaran nan ai ka ga duk aran nan da wurin yake wani ma bayan aka kafar ma an ta shawo ya fashe wa zai ta dare ta ba tunda ta ta bantare ta fashe to ya ta dage to ga zama wannan agon ciki ne a da ne yake ciki da yanzu kan waje ne da san da yake ciki a rufe ba za a yi tafi wani taba da za a taba da sun kima da matsala amma an dufa ai waje ne to sai an kula irin wannan duka sannan sai wanke wanda ya cika in an yi haka an gane ko zunubai suka yi ba kuma sannan in ji manzon Allah kana mishi ya tuhu ya kasance tafiyar da zai yi daga nan tunda ya albura ta kare zunubai sun zube tafiyar da za a illan masjid zuwa masallaci wa salatu da salatu zai nafila din laudun nafila ne an riga an gawa tun alwala jira to kaga an kawo wannan don a gano muhimmancin alwala wa ta da almalikin ya zanta daga malikin an salih ibn abi salih daga suhailu dan baban salihu ana bi daga babansa ana bi hore ya ji ga abi hurairata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kala ce idza tawada al abdu al muslim idan bawa musulmi ya alwala awul mu'min mai ruwa ya shaka bawa musulmi aka ce masa ko wanda musulmi ya matso ko ko ba mu'mini ne zama sai an tantance to fa gasala wajahu ya wanke fuskarsa ka jan min wajahi ta fita ta fuskarsa kullu qadiyatin ko wata irin kuskure nazar ilaiha wanda ya kalle ta bi yaminihi da damansa ma alma'i tare da ruwa amma ake da kadar limai ko da karshen dugon ruwa fa idan ka sale dai in wanke hannayensa karjar ta fita ni ne dai ta hannayensa kullu qadiyatin ko wata kuskure ba da shata ya dawo wanda hannaye suka kama za su fice malama ya da ruwa aw ma akil karl mai rawu ya shaka tare da ruwa aka ce maza ko tare da dugon karshe na ruwa fa idan ka talar jilai ne muke sawa yansa karja da kullu kadiyatin kowane kuskure masharha rajila wanda sawa suka yi tafiya suka tattaka to sun fita malama ya tare da ruwa aw ma akil karl mai ko da dugon karshe na ruwa hata ya kul har ya fita naqiyan yana tsarkake من الذنوب إلى الذنوب أكرال ولا أفا وعدد لأن مالك يأذن كان لك مالك عن إذاق بن أولى لك إذاق بن أولى بن أبي تلها عن أنس بن مالك لك أنس بن مالك أنه قال يسي إن كان بن مالك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جماعة الله وترا وحانت صلاة العصر لوكتين صلى العصر ياي والتمس الناس وروءا mutane suka nemi ruwan alwala falam ya jidu ba samu ruwan alwala ba fa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wa ruhin aka wa annabi wani ruwan alwala ka dan aka je shi annabi ya alwala kowa bai samu ruwan alwala ba shi ina cikin wannan gogo fa wara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya dawo ma'aikin Allah sai ya tsoma hannunsa a cikin gogon mamaran naka ya ummati mutane ya tawalla wuce kowa ya zo alwala ya sa hannunsa a ciki an ji ana gani daga zaka kunna famfo ana kallon ya ta rufe ya ta taruwa a cikin roman aka yi ta alwala aka yi ta alwala aka yi ta alwala ruwan yana na yadda a ana dan malik kala anasun anasun ya ce fara asul ma sai na garuwa ya muhibu kula yake in da ta sabi shi sallallahu ta karkata ya zuma wannan Allah wata wallahi Allah sun guda duk suke alwala hatta ta walo ni inda har naka ta mahidi Allah kowa ya alwala da wani mutum dubu da ɗari bane jana dan malik wa da bin al malik ya zanta daga malik annabi bin abdullahi daga nu'abu dan abdullahi al madani al mujmiri kuma annabi bin abu hurshi da abu hurshi kuli ya cewa man ta wala wala wala ba zana wuru a wato da alwalan sa yene kyau kuma kaji amida illa masjid ya ila salati sannan yafi da yana fi sallah wa yana fi salati daga nan ma kawai a cikin sallah yake ana rubuta ladan yana cikin sallah ma dama ya amiru ila sala matukar ya nufi zuwa sallah wannan huyu kudum ana rubuta alahu a gare shi ida kurwatai daya daga cikin takon a rubuta masa hasanatu lada wa yumha anhu bil ukra sayatu daya kuma goge zunubi kaji kuma al haka da dai mutum in yayi alwala daga gida za a ce masallaci a je kai kuma mutum da ba masallaci a kofar gidanku ba eh da ya yi masa du'a tattare ya hayo ya yi mana ya kamata bin gaba ne ba a can wanda kai kaso wacce aka ce duk inda sunan ka yake a goge ai tawo sai dai ya an nuna lafiya bai da aka sami a dukkan da damata ya ce in ɗayanku ya ji ana yi kama ana karkamatin salatu fala yas'a kare tafi da gudu kare tafi da gudu fa inna azabakum ajran wanda ya fi kula da a sallah a masallaci abadukum daran shine wanda gidansa ya fi nisa da masallaci ya fi lada qalu lima ya abu hurera suka ce don me lada ya kai abu hurera qali min ajli kasar al quda saboda yawan takun ya fi naku wa da sanar malikin ya zanta daga malikin ali abu nasu daga yadan sa'idu annabi kuma sa'idu bin masallaci idan masa yabi al'ana masa tambaya an lulu akan alwala min al-ghaidi daga bayan gida bilmai da ruwa wai ne kafi in sa ruwan wanke ko yaya ala sai idan sai sa'id ya je shi dan mota yabu ba inna ma zalika wulu'un nisa wani alwalan mata kenan ya wanke kashi da ruwa aikin mata kenan su ne masu aiki da ruwa wa ta da jar malikin ya zanta daga malikin ana bi zidari ya ji daga malamin abin zinaji an aji daga arabi ana bi hore daga abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaki idza shariba kalbu in kare ya sha ina ya hadu a kure ɗayan ku fal ya gasilhu ya wanke kwajen nan sama maradin har wankewa wato guda bakwai zai yi kwajen sannan tukuna musulmi amfani da ita amma a kawai ne ga ana shigo musulmi kannuka su musulmi da su musulmi eh ka duba gani ba da ya sarau inda abu ruwan da ya sarau ya tsohon bakin sa in ba an wanke wannan kwanan sau bakwai ba zai aiki ba to da ala kowa san namiji ma kowa san sai an wanke sau bakwai yanzu da ala mace na sa soso da dan omar da dan kilin dinta ta wanke kwanan sau ɗaya ta sa ruwa ta ɗaura ya ba wanke abu dai ba to bai shiga ba ba ya rage ma da har ja kun ta jiki ka gani to Allah ka bari wa hadathana an malikin ya zanta daga malikin annahu balagahu shi maliki labari ya fi bulugul maliki yake anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ajala ce wato yuzagimu kureretu walan tutu walan ta'azu karku lisanta wa amalu qi aishi wa kada malikum fi aikin ku as-salatu shine sallah wala yahafizu ala al-wudu illa mu'min ba mai kiyaye alwala sai wanda yake mu'mini wannan kauce anan ya kare za mu dakata anan sai in Allah ya ba mu iko a sati na gaba sai mu dora zuwa ga abin da ya sabaka Allah ba mu ilimi mai amfani fatiha salatu al-fatiha Allah ba mu lafiya zaman lafiya Allah ya mu batun mu alkhairi wasu shugaba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومدلله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم